بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله wannan shine zai zama turmi na shida kuma na ƙarshe insha Allah a cikin karatun wannan littafi na at-tadhkira fi ulumil hadith wallafar Ibn al-Mulaqqin rahmatullahi alayhi yau muna ranar Juma'a 26 ga watan Rajab shekara ta 1444 daidai da 17 ga watan Ibrairu na shekarar miladiya ta 2023 za mu tashi inda malai yake cewa marifatul asma'i wal kuna wal alqab ko malaman hadisi suna bada muhimmanci wajen sanin sunayen masu riwaya da laqubban su da alkunyar su alkunya shine baban wani laqabi kuma shine abin da aka danganta ga sana'a ko aka danganta ga wata siffa ko wata naƙasa ko wani aibi ko wani abu makamancin haka suna bada muhimmanci wajen sanin waɗannan sunaye da kuma sanin dalilin da yasa aka sa mutum laqabin domin wani laqabin yana sabawa zahirin shi na sabawa da ma'anarsa za a sa mutum wani lakabi wanda yake asali ba haka ba ma'anar da ake tsammani ne ta sa aka same ba zaka suna bada muhimmanci sosai wajen sanin wannan wa ma'rifatu mufradati zalika da kuma sanin sunaye da laqubba da alkunyoyi waɗanda suke tilo babu irin su kuma mutanen da suke da suna one in town shine mufradat kaman irin su sandar akwai sandar akwai musaddad akwai mushkadana wani lakamin wani malamin hadisi ne da ake ce mishi mushkadana ma'anar mushkadana shine kama a ce dan kwalisa ko dan sharholiya ya kasance yana cin gayu ne da yawa sai malamin ya ce mishi ma anta illa mushkadana kai dai dan gayu ne sai suna ya bi shi to ana sanin irin wannan irin su gundar me yasa ake ce mishi gundar ne naci da ire-iren su da haka sunaye umarni shahara bil ismi dunal kunya da kuma sanin wanda ya shahara da sunan shi ba alkunyan shi bata shahara ba kaman kaman Salmanul Farisi a cikin sahabbai kaga ya shahara da suna kaman kaman kaman Umar ibn al-Khattab an fi kiran shi da Umar fiye da Abu Hafsin ko umarni shahara wa aksi shine wanda ya shahara da alkunya bai shahara da suna ba kama Abu Bakrin ya shahara da alkunya na'am kama abu huraira na kaman wani da ake ce ma abu duha har sunan shi ya bace shine muslim ibnu subayh ana ce mashi abu duha suna nan da yawa haka da wanda ya shahara da lakabi da wanda ya shahara da kaza wa man wafaqa ismuhu isma abi da kuma sanin wanda sunansa da sunan babansa iri ɗaya ne kaman yanzu mun faɗa daga cikin malaman malamin nan akwai ibnu sayyidin nasi al-ya'muri wanda sunansa muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad akwai malamin su imamu imamu ibnu ibnu ibnu hajirin muhammad ibnu muhammad ibnu muhammadin al-gharabili shi kuma shi ma haka sunan shi akwai a cikin mutanen da akwai akwai abin nan abdusamad ibnu abdusamad ko makamantansu abdulhamid ibnu abdulhamid wasu suna sawa yansu irin sunansu kamar alhassan ibnu alhassan ibnu alhassan Hassan ɗan Aliyu yana da ɗa Hassan yana da jika Hassan. To ana ce mishi Al-Hassan ibn Al-Hassan ibn Al-Hassan. To sanin waɗannan da ire-irensu. Wa wal mu'talaf wal mukhtalaf. Sanin kuma daga cikin malaman hadisi suna bincike akan sanin sunaye wanda rubutunsu yayi kama da juna amma kuma suka saba da juna wajen karantawa. Irin su Aqil da Uqayl, irin su Jarir da Huzair irin waɗannan irin su Ayyash da ainihin wato a Gayyaf ko Riyaf da ire-irensu wa matar kaba minha da sunan da ya hauhawa daga wannan wal mutashabihu da suna masu rikici kaman Abbas da Ayyash akwai Abbas ibn al-Walid al-Basri akwai Ayyash ibn al-walid al-basri sunan ya kama da juna kuma dabakar su daya kuma a da ana rubutawa ne babu digo da kaga ayyash da abbas in ka cire dage-dagen duka zanan harafin iri daya ne kuma gashi duk malaman su daga daga malamai daya suke riwaya kaman a cikin sahabbai akwai a a a abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih guda biyu ne abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbihi dukkaninsu kowa almazin abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbihi shi ma wancan almazin akwai mazinin tamimi akwai mazinin ansari to irin waɗannan sa daga cikin mutashabihul asma wanda za ga ai ko mu ma anan muna iya samun kama cikin wannan ta tabar da mutane biyu su zama sunan su daya da haka dole sai mun zama muna da wani abu da muke tamyizin su cewa na sunan shi Muhammad Ahmad in a register aji ne sai a sa wani A a sa wani B yanda ake yi da ko ko kowa a sa mishi sunan garin su ko wani a sa mishi lakabi wannan a ce mai nama wannan a ce ladani ko mun gane ko wannan a ce dogo wannan a ce baki ko fari dan dai ai tamyiz to ana samun irin wannan dayawa a cikin sunaye wal mansub ila ghairi abihi da kuma sanin mutanen da aka danganta su zuwa ga bababan su ba kaman kaman aji an danganta shi zuwa ga wani bisa bisa ko a danganta shi zuwa ga uwarsa kaman Isma'il ibn Ulayya ga Ulayya mahaifiyarsa ne gashi ya buga misali ka Bilal ibn Himama Bilal dan Rabah wannan ladan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana danganta shi zuwa ga mahaifin shi a ce mishi ɗan himama kamar muhammad ibn al-hanafiya ɗan gidan sayyidina ali ana danganta shi zuwa ga mahaifin shi ne ta ce al-hanafiya wan nisbatu allati yasbuqu ila al-fahmi minha shay'un da kuma dangantaka wanda idan an jita za a iya fahimtar wani abu sabanin abin da yake shine daidai wa hiya bi khilafihi ita kuma a ma'anarsa ya saba wa abin da za ka fahimta da an ce abu mas'udin uqbatu ibn amirin al-badari da za ka fara tunani cewa ya je yakin badar ko yace fa innahu nazalaha to amma ba haka bane yayi gida ne a kusa da filin badar a garin da aka yi yakin badar kamar kilomita 150 a kudancin madina fa innahu nazalaha wa lam yashhadha bai je yakin badar ba wannan shine mashuhuri a wajen buga misalai da malamai suke sai dai kuskure ne scientifically domin al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisai dake tabbatar da cewa wannan mutumin ya je badar koda ko daga baya ya zauna a garin badar ya zama ƙarin wata ma'aluma ne amma dai ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim cewa ya shaida badar ina fata mun gane amma abin da yake nufi an ce wani badari dama abin da fata ne ya je badar sai zama kuma ba haka bane idan idan idan an danganta mutum ga wani gari ko ga wata hirfa ko wani abu kamar yadda ake cewa Khalidu al-Hazza akwai wani malami Khalid al-Hazza al-Hazza shine kamar a ce shoemaker mai aikin takalmi kuma shi ba shoemaker bane agar an ce shoemaker za a dauka sana'ar shi ashe kuma ba haka bane makwabci ne gare su suna rumfar su ta abin nan ta gyaran takalmi shi kuma yana zama kusa da su yana yana nashi harkokin kuma sai aka dinga danganta shi zuwa gare su ana ce mishi mai kaza mai kaza da sauransu wal mubhamatu kuma malaman hadisi suna da bada muhimmanci wajen kwakudubar zakulo sunaye wanda ba a san da suwaye ba inda zaka ji an ce wani mutum ya zo ya yi tambaya wani ba ƙauye ya zo ya ce kaza wata mata ta zo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza wani mutum ya mutu an mai jana'iza a wuri kaza to malama hadisi sai sun dinga faɗi tashin nemo wane ne wannan mutumin wani a gano wani ba a gano ba a ci gaba da bincike su ne almubhamatu ya ce a wattawarihu walwafayat da kuma sanin tarihin sanda aka yi abubuwa suka faru da kuma tarihin mutuwar malamai sanin malam wane ya mutu shekara kaza malam wane haifin shekara kaza malam wane ya karatu a guri kaza wannan ma yana da muhimmanci malama hadisi ba sa wasa da shi dole ne ka san tarihohin nan dai ka san ka san haka hadisi ya fiye maka muhimmanci fiye da tarihin yaushe aka yi jamhuriya ta ɗaya yaushe aka yi ta biyu yaushe wane ya hau mulki yaushe wane ya sauka yaushe aka yi yakin basasa yaushe aka aka aka rantsar da obama yaushe aka yi september 11 duk wannan bai da wani amfani a wurinka inda kai ɗalibi ne kai ba malamin history ba na ranka wannan shiriri ta kamar malamin history ce ta abin da ɗinsu da malaman political science amma dai ɗalibi ne kai to wannan su ya kamata ka sani tarihin mutuwa da haihuwa da rayuwar malaman hadisi da ina suka shiga ina suka fita da me aka yi me aka yi wa ma'rifatu thiqati wa du'afa'i wa man ikhtalafa fihi fayurajjahu bil mizan da kuma sanin suwaye malamai amintattu malaman hadisi na bada muhimmanci wajen rubuta littafai don sanin malamai amintattu ibnu hibbana yayi kitabu thiqati al-ijli yayi kitabu thiqati da kuma ad-du'afa ibnu hibbana yayi al-majruhin min al-muhaddithin kitabul du'afa'i wal majruhin wannan shi ma yayi addu'a fawul kabir na na ibnu adi al-jaldani da kuma ire-iren su da aka yi ga sunan ibnu al-jawzi shi ma yayi addu'a fawul matrukin wa man ikhtulifa fihi idan aka yi sabani akan malami wani ya ce mutumin kirki ne wasu sun ce ba mutumin kirki bane wasu sun ce amintacce ne wasu sun ce ba amintacce bane yace fayurajjahu bil mizani to sai a je a tantance shi da al-mizan kamar yana ishara zuwa ga littafin mizanu la'ikidal fi naqdir rijal na al-imamu az-zahabi kamar yana ishara a matsayin wannan littafin shine shi amfanin shi malaman da aka yi sabani wajen nagarta ko rashin nagartarsu ta yaya za a tantance ina aka kwana game da su to zahabi yayi wannan cikin mujalladi hudu a bayan zahabi dalibin wannan malamin shine ibnu hajirin ya zo ya ƙara ya samai suna lisanul mizan ya ƙara akan aikin al'imamu zahabi shi ne ake buga shi cikin mujalladi bakwai da tafai ne masu matuƙar muhimmanci a cikin harkar hadisi wallahu ala ya ce wa mani talata fi akhiru umrihi min thiqat sannan malaman hadisi suna ƙoƙari su tantance wane ne wanda ya samu ruɗu ƙarshen rayuwarsa wanda tsufa ta kama shi hankalinsa ya gushe kwakwalwarsa ta yi sanyi ko wani bala'i ya auka mai kamar da muka ji shi da aka mai gobara kamar sa'id ibn abi arubat al-yashkuri kaman kaman kaman kaman kaman ibn lahi'a abdullahi ibn lahi'a al-qadi al-hadrami shi ma yayi gobara ya rikirkice kaman kaman wasu ire-iren suna nan da yawa a littafi ake musamman na man ikhtalata fi akhir umrihi min al-thiqat sanin al-mukhtalit wato wanda ya rikice ko al-mukhtalat wanda rayuwa ta rikita shi wa kharifa minhum da wanda ya koma bakin shi yayi tsani ya zama bakin shi baya fita saboda tsufa wa man nu'amirhum nakisu fil khalqi kenan ko to a san wannan faman rawa qabla zalika anhum qubila kuma za a tantance cewa to wanda ya riwaya a gunwa ne kafin ya rikice sai a karba an tantance wanda kuma ya riwaya a gun shi bayan ya rikice ba za a karba ba kamar da shi Abdullahi ibn Lahiyata an tantance suwaye suka riwaya a gunsa kafin ya rikice al-abadila da wasunsu suwaye kuma suka riwaya a gunsa bayan ya rikice ba za a karba ba suwaye kuma ba a tantance yaushe suka yi ba su ma ba za a karba sai an tantance sanin wannan wato malik talata fi akhir umrihi min al-thiqat wa kharifa minhum kamar rawa qabla dhalika anhum qubila wa illa fala wa man ihtaraqat kutubuhu aw dhahabat kaji ma ya faɗa karara da wanda gobara ta cinye mai littafi kamar shi ibnul mulakin da muka ambata gobara ta cinye mai littafi ya samu rudewa a kwakwalwarsa kamar shi ma wancan ibnul lahiya shi ma gobara ne akwai kuma waɗanda za su samu matsala amma kuma ba za su rude ba kwata-kwata kamar al'imamu a tirmidhi ya taɓa asarar littafin shi gaba ɗaya amma bai samu matsala ba sai ya shanye ya daure kuma duk suna kansa ana samun irin haka kamar ibn azumi shi ma an taba kwace littafin shi aka kona ba ya sake rubuta su da hannunsa faraja ila hibdihi fasa'a wanda bayan yayi gobaran kamar ibn lahi'a sai kuma dogara da haddasa sai haddata rikici wa man haddatha wa nasiya suna magana kuma akan wanda ya koyar da hadisi daga baya kuma ya manta a zo a ce mishi ka koyar da kaza ya ce ban tuna ba kai ka gaya mana ya ce wallahi na manta kamar yadda ya faru da Suhail ibn Abi Salihin a mashahurin kissarsa ta hadisin annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi shahid wal yamin ya koya ma dalibai wannan hadisin bayan shekaru suka game da shi a Makka suka tuna mai yace wallahi ban tuna ba alga ta malaka mun ce ban tuna ba to daga nan yazo ba da hadisin sai yace haddathani fulan anni haddathtuhu anna aba hurairah ta haddathani shi wani ne ya ga mun yace ni na ga mai nace abu hurairah yace amana ilimi sun marawa an marrawa anu sai ya ruwaito daga wanda ya gaya ne Allah ya kwakwale da haka kwakwalwa is highly selective wajen tuna abubuwa tana manta inda ba ma manta abubuwa imagine a ce duk abin da ka ji ka rike shi kamar rukoda ai da kwakwalwarka ta ta yi busting ai wata gina to amma kwakwalwa kwakwalen mu a selective wajen me za mu rike memory din mu yana rike kawai abin da ka ɗauka da muhimmanci da gwargwadon muhimmancin da ka ɗauke shi gwargwadon da za ka rike shi wannan shi ne kawai ƙa'idar ƙwarar take ɗauka kalla da kyau ka gani idan abu ya dame ka kana ganin shi ka rike ba za ka manta ba fuska ce ko suna ne ko farashin wani abu ko wani kasuwanci ko menene ba za ka manta ba amma in bai dane ka ba bai shalle ka ba sai ka manta ma ka taɓa jin labarinsa to akwai kuma wasu factors da ke sa duk da haka a yi mantuwa ɗin akwai tsawon zamani akwai shekaru akwai tsufa akwai tension na rayuwa da sauransu suna nan da psychologist sun yi bincike a kansu mas'ala game da mantuwa shekaru dai suna kan gaba duk mutumin da ya haura shekara arba'in da biyar zuwa hamsin to akwai yiwuwar ya manta wasu abubuwa a baya duk abin da ya faru lokaci ya tsawo kana iya manta shi kalli mata da ke haihuwa irin wahalar da mata suke sha wajen haihuwa na naƙuda inda ba dan mantuwa ba ta ƙara bai ta ɗauki ciki ba wahalar da mata suke sha ba amma sai ga kuma bayan shekara biyu ko sai ganta kuma da ciki ta manta wancan ya daga cikin falalan mantuwa in ba haka ba sai a dina haihuwar mutane ko da ba ta ƙara yadda da namiji ba wa ma'rifatu tabaqatir riwati wal ulama da sanin kuma tabaka shine set set na malamai da set set na dalibai da sahabbai a san kowa su wani ga tsararrakin su ga daliban su ga malaman su su wani ga tsararrakin su ga daliban su ga wanda suka karatu a gonsu shine tabaqatur riwat wal ulama wannan ya da muhimmanci dan sanin wato inda aka samu inqita'i ko makamantun su wal mawali da sanin bararrun bayi wanda suke ba ‘ya'ya ne na ciki ba ga suwa ne, ko dai bararrun bayi ne, ko kuma mawali ne ta hanyar alhilfu, wato sun yi rantsuwa tsakaninsu da juna, akwai su da yawa a cikin malaman hadisi, a jamawa ne ba larabawa ba mawali ne, timamul Bukhari misali ne akan haka. To wannan ma ana so a san su a san wane maula ne ga wane, ikrima maula ne ga Ibnu Abbasin, wane maula ne ga wane, wane dole ne ka san wannan shi, wato ka san dangantakar da ke tsakanin malaman da ɗaliban da ke tsakanin waɗanda suka koyar da wanda aka koya musu yaushe kuma suka musulunta a hannun waye da sauransu wal qaba'il da sanin kabilun masu riwaya wani ansari ne wani wani quraishi ne a quraishi kuma dan kabilar banu adi ne dan banu zuhra ne wani ash'ari ne wani mutumin gari kaza ne wal bilad da garuruwa akwai littafan da kuma aikin su kenan kawai bayyana ansabu da garuruwan kamar al'ansab na as-sam'ani kamar al-lubab fil ansab na limamu suyuti kamar littafin yaqutul hamawi shine mujamul buldan wanda zai ga maka garuruwan da yadda ake fadan su da tarihin su da sunayen wasu malamai da suka rayu a garin haka nan shi ma murtada zabidi a cikin tajul arus yana yin haka zai bayyana maka gari kaza akwai malami kaza da iri kaza malamai kaza ake dangantawa zuwa ga garin dan duk wanda zai tantance maka ya zama sai ka ji kana rayuwa kamar ka rayu a cikin malaman kamar ba zamanin ku ba ɗaya ba wannan ya da muhimmanci sosai wajen sanin garuruwansu da ƙabilunsu wasina'a da sana'o'in da malaman suka yi wani mai mai ne wani abin nan ne wanzami ne wani manomi ne wani mai sai da jari bola ne da akwai su a cikin malami babu wanda babu irin wanda babu akwai malamai da sana'a iri daban-daban wanda ake ambata a ce wane ya sana'a iri kaza wane kaza kaza da sauransu inda muka dauka misali in kaza an ce addara qutun dara qutun sunan anguwa ne a cikin garin Baghdad wanda anguwa ce da aka san su da jimar a abun da gyaran auduga suna sana'a auduga me ake ce mishi kadi na auduga tace dara qutun haka aka aka aka aka san su kaman kaman yanda mun ji shi wannan ibnu al-mulaqqin mulaqqin wato malamin allo mai karantar da yara akwai wani malami ibnu daqiq al-eid ibnu daqiq al-eid garin sallah garin tuwon sallah ne suka suka baras suna yara shine suna ya bi shi ana ce mishi ibnu daqiq daqiq al-eid eh ko mun gane to da irin wannan sai ka san su dan ka tantance kuma za ka ji an ce wani an nahawi kuma halama malamin nahu ba ne akwai ƙabila banu nahawu ƙabila ce musamman a cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina da ka duk waɗannan abin ka san su ne ka san kuma yaya suke a a yace wal wal wal wal hila ko a wal hila da anguwanni mahallat wanda ake danganta su zuwa kamar da muka kwada da dara kutan kaga sunan anguwa ne Uh, kuma wani abin armashi shine har a yanzu ana iya tantance ina ne wannan garuruwan da anguwannin in uh, ka ji an ce misali abu zur'atar razi ina ne ina ne rayu ne da ake ce mata razi din rayu to ar-rayu kaman yanzu kawai kace shine birnin Tehran na ƙasar Iran da da Naysabur sunan gari ne kuma har yanzu yana nan a cikin ƙasa kaza da sauransu duk waɗannan wajibi ne mutum ya san su ya tantance su inda yana sanye wannan harka ko baya so yi ta ba dole ba ce dama sai ya ci gaba da tasbihi da salati har ya cika da imani malam yace akhirut tazkira wannan shine ƙarshen littafin tazkira wa hiya ujalatun lil mubtadi fihi yace wani zance ne na gaggawa wani dan wato kwasan karan mawkaciya ne da aka yi cikin gaggawa ba wanda yake ya fara wa madkhalun lit ta'alif as-salif al mishari ilayhi awwalan sannan ya zama kamar introduction ga littafin da ya ambata a farko al muqni fa innahu jami'un li fawaidi hadha al ilmi wa shawaridi dan wancan littafin ya tattara fa'idoji da maganganu daban-daban da suka shafi wannan ilimi wa muhimmatihi da abubuwa masu muhimmanci a ciki wa fara'idihi da abubuwa na musamman walillahi alhamdu ala taisirihi wa amsali Allah nake godiya akan yadda ya sauwaka min nayi wannan aiki na kuma yi wasu ire-iren shi qala muallifuhu rahimahullah malam ibnu ibnu al-mulaqqin yace faragtu min tahriri hadhihi at-tadhkira na gama wato rubuta wannan littafin na gama gyara shi fi na hawi sa'ataini na yi kusan awa biyu ne ina wannan aikin min sabihati yawmil juma'a ran juma'a da safe na zauna na rubuta shi kaman awa biyu sabi'i 20 jumadal ula a ranar wato 27 ga jumadal ula ama 63 wa 700 shekara ta 763 bayan hijira ahsanallahu ba'daha wa ma ba'adaha fi khairin amin Allah ya sa mu samu alkhairi a cikin wannan shekara da da abin da ke bayanta haka yace wajen shekara nawa ke da yanzu kaji awa biyu kawai zo na rubuta wannan irin da kake zama ka ka rubuta text haka kawai dan dan text zaka dan aika haka ko na sanarwa kai awa biyu kana composing din shekara sai da zaka yi shi to Allah ya kyauta yan uwa masu albarka wannan shine karshen wannan karatu na bangaren at-tazkira fi ulumul qur'an muna godiya ga Allah madaukakin sarki da bamu dama muka ga karshen shi lafiya abinda na faɗa tun farko har zuwa yanzu zama daidai ubangiji Allah ya bamu lada ni da ku gabaki daya Allah kuma ya sa mu cikin waɗanda suke taruwa don koyon ilimin addini don mu samu wannan falala ta mala'iku su mana salati Allah kuma ya gafarta wa magabatan mu cikin iyaye da malamai da ƴan uwa da dangi da sauran da suka riga mu wanda kuma ya zama kuskure Allah ya gafarta mana ni da ku Allah ya sa mu gama lafiya zan yi godiya ta musamman musamman ga dan uwa shi al-zahabi wanda ya zama shine silan hada wannan majalisi Allah saka mai da alkhairi da kuma mai martaba sarki wanda ya ba mu masallacin shi muka amfani da shi Allah saka mishi alkhairi da kuma shugaban wannan majalisi wato Sheikh Abubakar Muhammad Jos wanda shine yake shugabantar duk gudanar da waɗannan abubuwa da yake Allah saka mishi alkhairi da kuma ku ƴan uwa da kuka saurara wanda in ba ku babu karatun kenan Ibn Qayyim yana cewa ba mutumin da ya maka alkhairi fiye da wanda ya bude maka kirjinsa ka zuba mushi abin da ka sani babu wanda ya kai wannan alkhairi to haka godiya dubu da ɗaya gare ku ya ku masu saurare da mahalarta da ma mahalarta na nesa na akwai wanda suke biye da mu ƴan uwa ne ɗalibai da masoya daga wurare da dama galibin su suna biye da mu wasu kuma suna ta jiran audios da zaran an tura suna saukewa su karanta su bibiya dukkanin su muna musu addu'a da fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya samu amfana Allah ya samu gama lafiya yadda Allah ya haɗa mu a nan ina addu'a ya Allah ya haɗa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama kuma Allah ya sa mu tsira a nan duniya da lahira wannan ƙasa ta mun take tangal tangal a wannan yanayi ubangiji Allah ya kawo mana alkhairi Allah ya tsare mu daga fitintunu da sharri Allah ya sa ai wannan zabe lafiya a gama lafiya kuma Allah ubangiji muna roƙonka dan girman zatinka Allah ka zaba mana abin da zai zama alkhairi gare mu da addinin mu da ƙasar mu da makoman mu Allah karka ban mu da zabun mu Allah karka ban mu da iyawan mu Allah karka ban mu da dabaran mu Allah muna kai kukan rauninmu gare ka, muna kai kukan rashin iyawanmu gare ka, Allah kai ne ka iya, Allah ka samu gama lafiya, wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sabi wa sallam, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullah.